نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren ashirin ga watan juma'a da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta 2009 wannan shine kasar na sha shida daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin nailul autar min asrari muntakal akhbar na al'imam muhammad ibn ali ash-shawkani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun lagunta wa kanmu cewa a wajen wannan karatu muna bin tahqiqi ne da takhrijin Sheikh Muhammad Subhi ibn Hassan Hallaq sannan har yanzu ana magana ne dangane da abin da ya shafi tsarki a karatuttukan da muka yi idan ba a manta ba ana ta magana ne dangane da hukuncin jiki na musulmi da jikin kafiri jikin musulmi a halin yana da rai da jikin ainihin wato kafiri a halin ainihin ya mutu da abubuwan da suke da alaka da haka kamar yadda a cikin karatuttuka musamman kasar na goma sha biyar da ya gabata na tsawaita maganganu kwarai da gaske akan wasu matsaloli waɗanda sun shafi nau'in irin wannan karatun akan cewa shi karatun dama tun farko mun faɗa karatu ne na aji kuma karatu ne na wasu ɗalibai na musamman ma'ana ba a matsayin karatu ne ko wa'azi yake wanda ba a sa a ce an sa a ji wa'azi ba balle a ce an ji wata matsala wadda saboda nauyinta ko rashin dacewarta ta rudar da wasu mutane muka ce mutumin duk da ya saurari wannan kasasuwa har ya ji ya rude to dalili ne akan cewa ba su dace da shi ba Allah ya taimake mu malai ce albabu salis babu na uku babu bawani zawali tatahirihi babin da ke bayani akan gusar da tsarkin ruwa yaya za a yi a gusar da tsarkin ruwa ko a ce wannan ruwan yana da tsarki amma kaza da aka yi mishi ko aka saka mishi ko aka yi da shi ya gusar da tsarki daga gare shi عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجه أبو هريرة يبعد العبار شوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أتي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم kada ɗaya daga cikin ku ya sake yayi wanka a cikin ruwa kwantacce wa huwa junubun alhali yana da janaba abinda wannan hadisi yake nunawa da ma'anar shi shine idan aka ce ga ruwa nan a kwance wannan ruwa kwantacce ne da kan shi ko ka kwantar da shi aka yi ma'anar shi shine ruwan da ba gudu yake ba a kudiddifi yake ko a baho yake ko kuma a swimming pool yake amma wanda baya gudu a halin kana da janaba to an hana ka shiga ciki ka yi wanka da wannan ruwa wannan shine mafhumin laqab wato shine abin da hadisin yake faɗi kuma haka aka ji kuma haka aka fahimta kuma haka fahimta take mafhumul mukhalafa na wannan hadisi yana nuna kenan idan ruwan gudu yake zaka iya tsayawa ka shiga cikin shi ka yi wanka na janaba ba hana wannan ba kenan abu na ɗaya kenan abu na biyu wannan yana nuna idan ruwan a tsaye yake a kwance ya halatta ka shiga cikin shi ka yi wanka tsindin matukar ba janaba ce da kai ba don haka a nan za ka gane muhimmancin idan hadisi ko aya suka zo da ta'alil to kai makin ka ayi alama akan wannan ta'alil dalilin da ya sa aka ce kada ai kaza shine kaza domin da ya ce la ya filanna ahadukum fil ma'id da'ini da ya tsaya a nan kenan kada ɗayan ku ya wanka a cikin ruwa kwantacce wannan ya nuna ne duk inda ruwa yake kwantacce kada a yi wanka a cikin shi amma sai ya kawo wa huwa alwawu anan wawul hal a halin sabbi shi ne wankan zai wankan yana da janaba kenan an danganta ko an rataya wannan hani da halin da ya samu kanshi to in babu wannan halin fa to wannan hani an ɗauke shi ina fata an gane sannan shi kuma ruwan dubi siffar da aka bashi ita ce ne adda'in kenan inda cewa aka yi la ya zata silanna ahadukum fil ma'i eh wa huwa junubun kada ɗayan ku ya wanka a cikin ruwa alhali yana da janaba amma tun da shi kai shi ruwan an siffanta shi da siffa ta dawwama ita ce ta kwanciya rashin gudu to a nan kullum da irin waɗannan abubuwan ne ake gane waye malami waye ba malami ba waye fahimci ilimi waye bai fahimci ilimi ba kuma a irin waɗannan abubuwan ne ke janya ku ga matsala ta yi matsala tsakanin malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza me yasa wane ya ce kaza saboda ya samu wani lafazi da ya hukunta mai dole ya faɗi kaza misali yanzu wannan hadisin da a ce za a ruwaito shi da la yartasilanna ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayan ku ya wanka a cikin ruwa kwantacce a ce za a samu wata riwaya da ta ruwaito shi haka idan wani malamin fiqh ya zo dubi hadisin sai ya ce wannan hadisi dalili ne akan rashin halaccin yin wanka a cikin ruwa kwantacce sai ya saki magana haka wanka kawai kenan ko wankan juma'a ko wankan janaba ko wankan idi kowane irin wanka domin lafazin ya ce la yarta filanna ahadukum fil ma'id da'im idan wani malamin ya zo ya ci karo da wannan lafazin wanda ya zo da cikakkiyar riwaya da cewa wa huwa junubun sai ce a'a wanka da aka yi itilaki a can aka sake shi ba kaidi anan an kayyade shi da cewa ai shi ne wankan sai in yana da janaba kenan in bai da janaba zai iya yi ku ɗauki kyakkyawan misali misali hayi akan irin wannan gashi can hadisin nan na arba'un hadis wanda al-imamu nasa'i ya rawaito shi da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ɗayan ku ba shi da imani sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi sai ka samu wannan hadisin a cikin musnadul imami ahmad da ƙarin lafazin cewa min alkhairi a can an yi itlaqin ɗayan ku ba shi da imani har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi abu kawai amma a nan kuma sai kai kaidi da cewa abin na alheri kenan in ka zaɓo wa kanka sharri to ka kaso shi ga ɗan uwanka amma in ka zaɓo wa kanka alheri to kaso irin wannan alherin ga ɗan uwanka wannan yasa malaman fiqhu daga cikin malaman hadisi suka fi kowa dacewa in an zo tattauna hujja da hujja saboda asali su suna dogara ne wajen kafa fiqhu da sunnoni waɗanda suke da su a hannu don haka za ka ga dukkan malamin da yake malamin fiqihu ne wanda ya zo daga baya ya samu littafin sunan tirmidhi ya samu littafin al-muhalla ta ibn hazm ya samu littafin al-mughni na ibn qudama sai kaga wannan malami ya kewaye kusan duk matsalolin da ake so ba tare da an yawaita cin gyaran shi ba littattafai guda uku a cikin hadisi in ka samu littafin sunan tirmidhi to by extension in aka ce sunan tirmidhi a wannan fagen to sharhu sunna sharhu sunna taska ce wadda take dauke da abubuwan da ke cikin sunan tirmidhi da bukhari da muslim da abu dauda kenan inda za ka samu sharhu sunna ka samu littafin al-muhalla na ibn hazmin ka samu littafin al-mughni na ibn qudama babu wata mas'ala da za ka tinkara ka ce za ka tsaya ka ba da lokaci wadatacce a natsa ka yi bincike a kanta ka ga cewa sai ka kusa take gudun duk abubuwan da malamai suka kai gare shi na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu to annabi dai sallallahu alaihi wasallam yake kada ɗayan ku ya wanka a cikin ruwa alhali yana da janaba faqalu sai almajiran abu huraira ko masu sauraron shi suka ce ya aba huraira ya kai abu huraira kaifa ya fa'alu tutun da kace annabi ya ce kada ya shiga cikin ruwa ya yi wanka a hali yana da janaba ruwan da yake kwantacce to yaya zai yi kala sai abu huraira yake ya tanawaluhu tanawulan sai dai ya ɗibo ruwan ɗibowa ma'ana matuƙar ɗibowa ma'ana sai dai sa kwano ko bokiti ya ɗibo ya zo bakin kogi ko gefe sai ya yi wankan amma ba dai ya shiga ciki ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan wannan maja da ibnu maja sahihun malam sulhi ya ce wannan hadisi sahihi ne wali ahmada a cikin riwayar imam ahmad wa abu dawuda da abu dawuda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yi la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwa kwantacce wala yaghtasil fihi min janabatin kuma kada yayi wankan janaba a cikin wannan ruwan wannan lafazin in kuka duba shi kuma ya zo ne yana hani akan me akan fitsari a cikin ruwa kwantacce sannan kuma sai ya hada da cewa haka kuma kada ya wanka a cikin ruwa kwantacce sai ya hada daga ƙarshe sai ya ce min janabatin kenan wannan ruwa ne kwantacce sai ka zo ka tsula fitsari a cikin shi sai kuma ka shiga sai kai wanka a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ruwa ne kwantacce sai mutum sai ya zo ya yi fitsari a cikin shi sai wanka wankan nan na janaba ta iya yiwa ka ce me yasa aka yi kaidi da janaba saboda a nan karkumanta muna magana ne akan me akan shari'a don haka shari'a tana magana akan wankan janaba da wankan idi da wankan juma'a da na haila da makamantansu saboda waɗannan wanka su ne wanka na shari'a wanka na ɗabi'a shari'a ba ta sa baki akai domin abu ne wanda an bar kowace al'umma ko kuma an bar kowane mai jiki ya san yadda zai wanke jikin shi shari'a ba ta sa maka hannu a kai ba ina fata an gane jama'a kun ji waɗannan hadisai wannan lafazi ma malam subhi ya ce sahihi ne babban malami al'allamatu shaukani sai ya ce qauluhu cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fil ma'id da'imi a cikin ruwa kwantacce me ma'anar kwantacce sai ya ce huwa sakin shine wanda yake tsaye a wuri daya قال في الفتح ابن حجر يا فدي أتكين فتح الباري يتي يقال على رمتي أكن شوى دوم الطائر تدويما tsuntsun ya dimanta dindindin me ake nufi idan saffa janahaihi idan ya miƙe fuka-fukan shi fil hawa'i a sama falam yuharrikuhuma bai motsa su ba sai a ce dawwama ta'iru kamar yadda Allah yake cewa أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات يعني ينا تتروا سيتي ويقبضن yana cikin wannan fitirwa yana kada fuka-fukan sai kuma ya kale su sai ya tsaye da su to a lokacin da ya kale su din nan sai balarabe sai ce dawwama ta'iru tadwiman to me yake nufi da dawwama ta'iru tadwiman shine idan ya kale fuka-fukan ya daina ainihin kada su malam yana fassara kalmar ne kun ga wannan yana daga abin da kullum muke faɗe shi ne idan kana so ka yi kyakkyawar fahimta ta kowane yare ka yi ƙoƙari ka rinka koma zuwa ga al'adarsu domin ku duba anan sai da ya ce yuqalu ana cewa wato a larabci larabawa sukan ce dawwama ta'iru ina ma'anar dawwama ta'iru tadwiman shine tsuntsu ya kale fuka-fukan shi kalewa shine ya tsai da su wuri guda kenan akan haka sai annabi ya amfani da kalmar ne ainihin adda'imu da ma'anar tsayayye ruwan da yake baya motsi malam yake cewa war riwayatul ula ita riwayar farko ita ce riwayar imam muslim da ta ibnu maja min hadisil babi wadda ta zo a cikin wannan babi tadullu ala al-man'i min ihtisali fil ma'i da'im lil janaba tana nuna an hana yin wankan janaba a cikin ruwa kwantacce wa in lam yabul fihi ko da bai yi fitsari a cikin ruwan ba ita riwaya farko in kuka duba ba ta magana fitsari ba an hana ka kai wanka a cikin kwantaccen ruwa matukar wankan nan na janaba ne wa riwayatu saniya ita ko riwaya ta biyu tadullu ala al-man'i min kulli wahidin min al-bawl wal ightisal fihi ala infiradihi tana nuni ga hani daga kowane ɗaya daga cikin fitsari din da yin wanka din a cikin ruwan ko da shi kadai ne an hana yin fitsarin a ruwan sannan kuma an hana yin wankan kowanne ɗaya daga ciki an hana an fahimci wannan da kyau wannan riwayar na ina zuwa wannan riwayar ta biyu daga cikin fa'idar da take bamu ita ce ko ba wanka za ka yi ba an hana ka ka je ka samu kwantaccen ruwa kai fitsari a cikin shi abinda malam ke son ce kenan shine ma'ana alan firadihi abubuwa biyu aka hana a cikin jimillar riwayoyin su ne ne fitsari a cikin ruwa kwantacce yin wankan janaba a cikin ruwa kwantacce sai ce to amma ita riwaya ta biyu daga cikin fa'idar ta zo da shi tana nuni akan hani daga yin kowane ɗawan daga cikin biyun shine fitsarin ko wankan ko da shi kaɗai ne kuwa kenan haka siddan ma ba wanka zan yi ba zo zan yi fitsari to bai halatta in samu ruwa na kwance kawai in tsula fitsari a cikin shi ba bai halatta ba ina fata an gane sai malam ya ce wa sayati fi babi hukumin ma'i idza laqathu najafatun malam ya ce wannan hadisin insha Allah zai zo a cikin wani babi sukutun da guda wanda zai magana game da hukuncin ruwa idan najasa ta taba shi hadisi abi huraira hadha bilafzi wannan hadisin na abu huraira zai zo in Allah ya zo amma bari ka ji da lafazin summa yartasilu fihi sannan kuma yayi wanka a cikin shi bayan yayi ne bayan yayi fitsarin to wannan akwai babu na musamman da zai zo a can ne malam yake cewa wa ya'til bahfu an hukumin bauli fil ma'id da'im anan hukunci zai zo game da bincike zai zo na musamman game da hukuncin yin fitsari a cikin ruwa kwantacce wa lightisalu fihi da kuma hukuncin yin wanka a cikin irin wannan ruwan hunalika a can me wannan magana take nufi me yasa kenan to ya kawo hadisin anan anan ya kawo hadisin ne kamar yadda ya ce ya nuna maka abin da ke gusar da mai tsarkin ruwa idan ruwa na kwance anan in aka yi fitsari a cikin shi me ake nufi tsarkin ya gushe dalilin da yasa ya kawo hadisin kenan amma sharhi game da matsaloli guda biyu manya da hadisin ke dauke da su matsalar farko hukuncin yin fitsari a ruwa to za a je za a tattauna ta a can matsala ta biyu ita ce ina hukuncin yin wanka a cikin irin wannan ruwan za a tattauna ta a can don kar a zo can ka ce ai ana maimaita karatun da aka yi a baya ne sai a ce a hadisi ɗaya ne nan sai aka juya wata fuska aka dube shi sai aka ce wannan hadisi yana nuna mana cewa dukkan ruwan da fitsari ya taɓa to shi ruwan ya zama najasa to ka ji dalilin da yasa aka kawo shi fuska ta biyu kuma fa hadisin zai zo bayyana mana cewa bai halatta a yi fitsari a cikin ruwa kwantacce ba fuska ta uku kuma fa idan aka yi fitsari a cikin kwantaccen ruwa bai halatta a yi wanka na jaraba a cikin shi ba don haka zaka ga fuqaha'ul muhaddisin malaman fiqh daga cikin malaman hadisi in suka ɗauki hadisi ɗaya sai ga suna ta juya shi suna ta juya shi suna ta cire hukunce hukunce hukunce hukunce a ciki na fata an gane domin saƙon da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah da kanshi ya siffanta cewa misalin shiriyar da aka turo shi da ita sai ce kamar ruwan sama ce ku dubi ruwan sama ku gani ruwan sama idan ya sauka a lokacin wani ya yi ginin shi na siminti a zamani yana jiran sai ya sai ruwa ko sai ya bashi ruwa ko ya kaza idan ya sauka ya awa biyar yana zuba ya shayarwa da ginin shi ruwa ya huta ko bai huta ba a daidai lokacin nan wani zai je ya tara randashi randashi ta cika a daidai wani lokacin zai ta murna cewa ya yi shuka ruwan sama ya sauka shuka shi za ta tashi albarkar ruwan sama ba ta da iyaka ko to haka sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ambaci a hadisi akan mas'ala kaza annabi bai muku iyaka akan cewa shi hadisin lallai ya zama akan iyakar wannan matsalar ba a za ku iya duban wannan hadisin sai ku dubi wata fuska kuma wadda ko da a daidai lokacin annabi bai tattauna ta ba amma ai magana shi ce ko to ta hukunta za a iya cire hukunci daga nan ana na ana tafiya sai da wani malami ya sake juya hadisin sai ya ce wannan hadisin dalili ne akan kaza annabi ne ya zo wucewa kai sai ga mace a tsuguna jikin kadari tana kuka yace bawa Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ɗanta ne ya mutu sai ta ce annabi ta fi ka bani wuri musibar da ta same ni dan ba kai ta samu ba shikenan ya tafi ba ta wuri can sai aka ce mata wannan annabi ne kika yi bakan magana sallallahu alaihi wasallam sai ta ji kamar za ta mutu saboda damuwa sai ta taso sai ta bi shi kofar gida ta je bata ga kowa ma masu jiran kofa ba ta shiga cikin gida ta je ta same shi ta ce ya manzon Allah na ya haƙuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai haƙuri a karan farko ake yi ma'ana yanzu kin yi haƙuri to baki da lada da ɗazu ne kika yi haƙuri lokacin da abin ke miki raɗaɗi to a lokacin ne za ki haƙuri haƙuri kan ba dole ki ba ko ba a baki ba yanzu tunda lokaci ya ƙure kuma ko ba ki ta kuka har ki mutu ne ke ashe yanzu haƙurin bai da amfani kaga yanzu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi yanzu wannan hadisin za ka iya kawo shi a ina a babin haƙuri haka nawawi a cikin riyadus salihin wannan hadisin zaka iya kai shi babin da ke bayani akan halaccin mata su ziyarci makabarta zaka iya kawo shi wannan hadisin zaka iya kawo shi akan dalili ne akan idan malami ya zo wucewa ya ga wata barna koda daga mace ce wadda take muharrama bai halatta ya shiru ba wannan hadisin zaka iya duban shi kace dalili ne akan cewa haƙuri yana da salala ne yana ladan shi na samuwa ne a lokacin da masifa ta girshi mutum amma daga baya bayan masifa ta wuce sai ce yayi haƙuri babu wani lada ma'ana shi hadisin yanzu kaga in ka dube shi za ka yi ta babba shi waɗannan ma'anonin ko to malaman da'awa in suka kalli hadisin su kuma yan aƙida sai ce wannan hadisi dalili ne akan idan mutum ya yi laifi wanda ya kai kafirci ba za a kafirta shi ba har sai in ya san ma'anar abin shi ne tsawa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tsawa ga annabi menene kafirci ce amma me yasa ba a kafirta ta ba saboda sharaɗi bai cika akanta ba na'am duk na ka gama wannan wani malamin ya kalli wannan hadisin sai ce wannan hadisin dalili ne akan cewa ana sanin gaskiya ne don ita gaskiya ce ba don wane ne ya faɗa ba me yasa matan nan ta ƙi da wa'azin da aka yi mata da farko don bata san waye mata ba da ta dawo kuma ta gane wanda ya mata shine Allah ya aiko ai sai kuma ta ce yanzu ta yarda da wa'azin sai ka ce ka ga wannan dalili ne akan cewa duk inda ka ji gaskiya za ka fahimce ta to ka ɗauke ta ba sai in ka gane cewa wannan ɗan ƙungiya ta ne ko ɗan ɗariƙa ta ne ko ɗan mazhaba ta ba jama'a ku ji hadisi ɗaya ne kawai da yake da saɗara biyu da rabi amma za ka ga ana ta cire waɗannan hukunce-hukuncen to wannan na daga kaɗan cikin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in ka dawo ka ɗauke shi a matsayin shi na likita na jiki sai ka ga mas'ala ce ta faru mutane suka zo suka ce mishi sun musulunta ya karɓe su ya karɓe ba su kalma sai yanayin madina bai dace da su ba me ya musu sai aika da su wurin masu raƙuma na sadaka su je su zauna su rinka shan nonon raƙumi su rinka shan abin nan fitsarin raƙumi da suka sha sai suka warke shi annabi sallallahu alaihi wasallama me ya same su ya tura su zazzabi jamke irin rashin yanayin gari irin ka sauka wani gari sai jama'a gari zazzabi ya kama ka sai a ce ayya yanayin ruwan garin ne bai karbe shi ba iskar garin ba ta karbe shi ba garin bai karbe shi ba shine yanayin garin sai ya ce su je su sha nono da fitsari da suka sha sai suka warke yanzu abin da ake so a wannan babin sai ka tsaya ka duba ba babi ne na ibada ba babi ne na mu'amala don haka ba kullallen babi ba ne ba za ka ce yanzu sai wanda yanayin gari bai dace da shi ba shi ne zai sha fitsari ko kuma ainihin nonon raƙumi a matsayin magani a'a sai ka tashi a matsayinka na pharmacist wanda ya karatu game da harkar haɗa magunguna sai ka bincike waɗannan sinadarai ne suke cikin fitsarin raƙumi irin waɗannan sinadaran kai a matsayinka wanda kake masani ne ƙwararre a wannan fagen sai ka ga irin waɗannan sinadaran wacce irin cuta ce da wacce irin cuta su kuma waɗannan sinadaran suke faɗa da ita sai ka ce to banda abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallama mu kuma mun gano kaza wannan fitsarin raƙumi yana maganin kaza fitsarin raƙumi yana maganin kaza nuna raƙumi yana maganin kaza ba wanda ya isa ce kai bid'a anan domin ba babu ne na ibada ba babi ne na mu'amala tunda babi ne na mu'amala manzon Allah ya dan bude kai kuma zaka iya ƙara mishi faɗi ba wanda ya isa ce tayi bid'a amma annabi ya zo da sallah azhar raka'a hudu to ba wani karatu da zaka yi ka ce yanzu ka gano cewa sallah raka'a goma sha biyu ce ta azhar ko la'asar babu wani bincike da zai zo bayan nan domin anan babi ne na ne na ibada ina ma'anar wannan asali ita dama ibada dukkan ta haramun ce ba ta halatta a yi ba sai yadda annabawa suka ce a yi don haka iya inda suka ce to nan ake yi amma asalin mu'amala fa ana yin ta tun kafin annabawa to duk abin da ake yi na mu'amala sai a ci gaba da yi sai abin da annabawa suka ce ba kyau annabawa sun samu mutane suna cin abinci hannun dama da na hagu sai suka ce musu to ci da hagu ba kyau to shikenan yanzu kaga me aka hana ci da hagu sai ka ci gaba da ci da dama annabawa sun samu mutane suna shan kaza da kaza sai suka dubi menene ke cutarwa sai suka ce wannan Allah ya hana sauran fa sai ku ci gaba don haka in ko gane wannan to za ka ga ashe jama'a wasu turawan germany likitoci da pharmacist a bara suka haɗu da wasu musulmi a wurin wani taro da aka yi a jamus akan wata ƙabiya ce ta harkar likitanci larabawa likitoci sun zo daga ƙasar larabawa aka yi taron a bonn a germany sai suka ce musu suna da labarin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wasu hadisai game da cututtuka da magunguna su waɗannan turawa likitoci suke tambayar larabawa ko haka ne sai suka ce eh sai suka ce to a matsayinku na likitoci musulmi larabawa da kuke jin harshen jamusanci ku yi mana taimako ɗaya suka ce wani taimako suka ce ku je ku biyo maganganun duk da annabin ku yi akan magunguna da cututtuka gaba ɗaya ku tara su ku fassara mana su daga larabci zuwa jamusanci kawai wannan project ɗin in kuka yi mana za mu siya ko dala nawa ne sun gano ne sun gano annabi yana da roots annabi yana da tushe to in ka samu tushe ne ya rage jama'a sai ka hauko rabe ne saboda haka matsalar su ba sa jin larabci matsala ta biyu ba su ma san hadisan ba amma ku musulmi ne ku larabawa ne kun iya jamusanci wannan maganar lokacin da na samu labarin ta sai dai sauri na rubuta wannan kungiya ta likitoci daga ƙasar siriya ne na rubuta musu cewa me ya hana su ba za su yi abin da waɗannan abokan aikin su jamusawa za su yi ba shine abin da waɗannan jamusawan za su yi za su je su dubi waɗannan hadisai ne da annabi ya magana akan kaza tunda suna da yakinin annabi baya ƙarya baya kuskure don haka duk abin da annabi ya ce magani ne to ya rage musu hanya ba sai an shiga daji yanzu an yi bincike ba ya riga ya ce kaza magani ne ko to abin da ya rage kawai maganin ne da ne da ne da ne zai iya yi ce na tura musu me yasa su ba za su tashi su yi wannan aikin ba wanda su ba sai sun yi fassara ba larabawa ne musulmi ne eh likitoci ne ma'ana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in wannan hadisin su ɗauke shi su shiga da shi laboratory na pharmacist na masu binciken har hada magunguna su gano waɗannan sinadarai ne ke cikin habbatu sauda waɗanda waɗannan sinadarai na iya faɗa da ƙwayoyin cututtuka iri kaza da kaza sai su ɗauko sai su haɗa su da cututtuka kaza da kaza su gwada abin da su waɗannan turawan suke kan yi kenan yanzu sai dai kai co ko sun ɗauki wannan shara ko ba su ɗauka ba amma dai daga ƙarshe sun fassara musu waɗannan hadisai sun kuma miƙa musu su kuma waɗannan turawa yanzu suna nan suna kan aikin bincike da haske na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam to kullum abin da nake cewa shine ban san irin cutar da ta kama musulmin duniya ba ba ta Najeriya kawai ba ita ce rashin gano muhimmancin development shine ɗorawa da haɓakawa za ka dubi kyakkyawan misalin a mulkin Najeriya shine mai mulki na ɗaya da ya zo sai ya kafa wani tsari wanda za a gyara makarantu ana cikin gyara makarantu sai ya mutu ko aka kashe shi ko aka yi mai juyin mulki ko wata annoba mai mulki na biyu da ya zo madadin ya dubi wannan matsalar nan gaskiya dama ana da ita kuma wani ya fara gyaranta don haka duk mu da shi za mu ci gaba sai a ce a bar wannan aikin banza ne sai ka je ka samu naira biliyan ɗari da aka fara kashewa a wurin ta narke shi kuma sai ce zai gyaran asibitoci da ya fara gyaran asibitoci shi ma sai gudu ya ƙare mai ya mutu ko a kashe shi waɗannan asibitoci sai zama nan ne shanu da karnuka za su rinka kwana dala biliyan kaza da aka fara ta mutu a wurin don haka sai ka koma a cikin shekara talatin ba a tsinana wa ƙasar komai ba abin da yanzu muke kira zuwa ga ustazai ustazu zai tashi sai ce zai rubuta littafin hadisi shi ba malamin hadisi ba wai zuwa zai ya kwafo daga nan ya kwafo a nan madadin ya kawo alheri sai kawo sharri da rudani sai mu ce ustazu in haka ne ka ɗauki wani littafi mana in dai har ka san ka iya daga cikin tafan da magabata suka yi ka yi aikin gyaran wannan littafi ka gabatar da shi gyararre ya fi ko kun fahimta jama'a ma'ana damuna ta faɗi da wata hudu mahaifinka ya riga ya yi shuka ta riga ta yi nisa sai kwanta ya rasu amma ga wata kadada ga wani yanki na gona wadda ko buɗa shi bai ba madadin ka ce bari ka je ka huɗa wancan yanki ka fara shuka yanzu yadda kafin damuna ta faɗi ruwa ya tsaya taka sabuwar ta mutu waccan ta mahaifinka da ka gyara ta bane ya kamata ka je ka ci gaba da gyara waccan da ya mutu ya bari wadda ta kai wata hudu yanzu da tasowa ma'anar wannan maganar ita ce da a ce yau al'ummar mu ta musulmi za su gano muhimmancin wannan jama'a da rigingimu da yawa an fita daga gare su shine akwai ayyuka jibge waɗanda malamai da suka gabatar na da ba suna nufin sun kammala ba ne suna nufin sun rage hanya ne saboda a zamaninsu ba a kai wannan zamanin da za a ce a yi kaza a yi kaza a lokacin ana ƙoƙarin tarawa ne to malam wani ya ƙoƙari ya tara to menene yanzu kai za ka gabatar da gudunmawa a kai ya rubuta umdatul ahkam hadisan bukhari da muslim ya tara muku a ciki sai kai ma ka ce wai zaka je ka har hado hadisan da bukhari da muslim suka rubuta suka ruwaito sai zama karshen ta kana maimaita irin abin da ya kuma naka ba zai kai nashi ba bai da fa'ida sai ka ce a to da haka littafin dama yana buƙatar wasu wurare da za a yi sharhohin shi sai ka ɗauka ka yi tarihin sahabban a takaice ka kawo ainihin bayanai game da sharhohin fiqh a ta takaice sai ka samar da sharhi wanda za a rinka karantar da matasa waɗanda an karantar da su umdatul ahkam suna ainihin islamiyya to sun girma sun sauke umdatul hakam me za a yi musu dab da za su fita sai kai kuma ka samar da sharhi wasat matsakaicin sharhi bai yi kaɗan ba bai yi yawa ba kafin a fitar da su kafin a yaye su sai a karantar da su sai zama ka samar da fa'ida kenan abin da ya kamata kwakwalwar mu ta ringa tunani kenan amma yanzu sai ka ga nan wannan ya ce zai rubuta littafi arba'un hadis ko sittun hadis sai ga ya je ya kwaba abubuwa wannan ya ce zai rubuta kaza sai je kwaba sai zama madadin ka kawo fa'ida sai zama baka yi abin da ake buƙatar ya kai wato abin da kai bai kai wanda ake da shi ba ma jama'a kun fahimci wannan na faddal bismillah alai na na na na eh kalma allazi la yajri wannan lafazin ya zo da ita ne don ya fassara adda'in din eh allazi la yajri wato wanda baya gudu kamar ya ƙara fito da maganan ne karara Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya taimaka kun ga turawa idan ka je kana bincike musamman game da waɗanda suke bincike game da science and technology za su gane cewa turawa ba abin da suka gano a cikin ilimi ba abin da bature ya gano white yammacin duniya ba abin da suka gano game da ilimi amma musulmi ne suka gano duk abubuwan nan da kake ji ana magana na ilimi na kimiyya da sauransu Allah ya mu mako mai zuwa zan zo muku da littafi wanda zai shaida haka yadda wani malami bincike na musamman da harshen turanci ne insha Allah akan science and technology a shahid amma me yasa yau turawa suke dauke da tutar ilimi gaba daya saboda sun tashi sun haɓaka suka yada sai aka yayi gari sunan su ya yaɗu akan cewa su suka yi komai amma duk wani abu da kaji an ce wannan turawa ne suka gano idan ka je ka zurfafa bincike a sayan sai kaga ƙarya ne musulmi ne ya gano domin musulmi ne ke da waɗannan ilmomin zero duk wanda ya karanta mathematics ya karanta algebra ya karanta kaza kaza turawa duk da suke lissafi a da ba su da zero duk wanda bai da zero ba zai kirkiro komai a duniya ba ba su da zero a cikin lissafinsu sai da musulmin andalus suka shekara ɗari biyar suna amfani da zero a cikin calculation sannan turawa suka zo suka koya bayan musulmi sun rigaye su da shekara ɗari biyar mu da ke bincike yanzu akan harkar telecommunication mun san amfanin zero dubi sirrin duk wayar da zaka mallaka an so samu ne ta zama duk zero ce sai ta fi kowace waya lafiya don haka zaka ga kamfanin mtn ko kamfanin glo in ya ce 0805 sauran lambobin duk sai ce zero ne su ne lambobin su waɗanda da su suke text da su suke karɓar text da su suke kaza duk lambar da take da zero a cikin communication ta fi lafiya musulmi su suka gano wannan lokacin da aka gano telefon ya ƙi clear sai wata ta danna mishi zero ta ƙara mai zero a gaba sai ta ji ya yi clear sai ta cire zero sai ta ji ya koma yadda yake da sai ta ƙara koma da zero daga haka aka samu digital telephone shi yasa za ka ga yau in za ka yi waya waje sai ka sa zero zero in ba haka ba fa sai ka sa plus za ka ga babu wata waya da za ta fara aiki sai da me sai da zero zero nan ko kana ganin shi ko baka ganin shi dole sai da zero suwaye suka gano zero musulmi ne suka gano zero bayan shekara ɗari biyar sannan turawa suka zo suka koya daga gare su suka fara amfani da shi to amma me ya faru kawai sai muka shantake shi bature in ya gano abu in ya ihu ya tsalle aka yi biki sai ya koma ya ci gaba da bincike ko kuma sai mutum ya naɗi shikenan sai zauna ana sarkin malamai yana amshe shikenan har sai zo a wuce shi ina fata an gane Allah ya taimaka to malam ya ce alkalamu fil ma'il musta'mal sai magana dangane da ruwan da aka yi amfani da shi wa qad istadalla bin nahyi an al-ightisal fil ma'i da'imi yace an kafa hujja da ainihin hani da aka yi game da yin wanka a cikin ruwa kwantacce ala anna al-ma' al-musta'mal yakhruju an kaunihi ahlan lit-tathhir akan cewa kenan tunda dai har aka hana yin wankan janaba a cikin kwantaccen ruwa ne dalili sai don yin wankan yana bata shi ko to sai wasu malamai suka kafa hujja da cewa wannan ya nuna kenan dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to wannan ruwan bai dace a yi tsarki da shi ba yana neman ya dawo mana da hannun agogo baya ne wata matsala ce da muka tattauna a baya ita ce ina hukuncin in zo zan yi alwala misali sai in tara wani katon koko ko kwaya sai in yi alwala sai ruwan alwalar tawa sai ya koma cikin kokon nan sai in ɗauki wannan ruwan alwala sai in baka in ce wani kai ma ya alwala wasu malamai kun san suka ce wannan ruwa ba mai tsarki ba ne muka karanta a nan bayan duk tattaunawa aka ce a ruwa mai tsarki ne domin jikinka kai musulmi jikin menene mai tsarki ne to tunda ba wata najasa ya taba ba ya dawo cikin ƙarya ruwa mai tsarki ne waɗancan malaman da suka ce su fa ba su yarda ba dukkan ruwan da ya ainihin wato aka yi amfani da shi to ya zama ba mai tsarki ba sai suka sake dawowa suka ce to muna son ku gaya mana me yasa aka hana kai wankan janaba a cikin ruwa sannan ka dawo me yasa aka hana kai fitsari a cikin ruwa sannan ka dawo ka yi wanka da shi wannan ruwa sai a ce musu saboda ruwan ya zama najasa jafa to tun da ya zama najasa to ai bai halatta amfani da shi ba eh sai su ce to amma ruwan da aka ce a riwayar farko kar ka shiga kwantaccen ruwa kai wankan janaba anan ai ba a magana fitsari ba idan ka shiga kai wankan janaba ka fito ai ba wata najasa kenan me ku faɗa mana me dalilin da yasa ba za a yi amfani da shi ba kamar ina son ku kaddara kamar an kasa ba su ansa sai suka ce to wannan dalili ne akan cewa wannan ruwan ya zama najasa don haka sai suka sake dawo da hannun agogo baya sai suka ce to kenan ruwan duk da aka yi amfani da shi a wankan janaba ne ko a alwala to ya lalace shine abin da nan malam yake cewa wa qad istadilla bin nahya an al-ightisali an kafa hujja da hannun nan da aka yi game da wanka silma idda'im a cikin kwantaccen ruwa ala anna al-ma' al-musta'mal akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi yakhruju an kaunihi ahlan litatahir to ya fita daga kasancewar shi ruwan da ya halatta a yi tsarki da shi li'annan nahaya ha huna an mujarradul ghusl sai suka ce domin hanin da aka yi a nan a lafazin farko fa ai an yi hani ne game da wanka tsantsar wanka kawai fadalla ala wuqu'il mafsada bi mujarradihi sai wannan ya nuna barna ta faru kenan da zarar wankan ya faru wa hukumul wudu'i sai suka sake cewa to kun san dama ana magana alwala ne can baya ko sai suka ce to hukuncin alwala kuma hukumul ghusl hukuncin ta ɗaya da wanka fi hadal hukumi game da wannan hukuncin da ake magana in dai har kun ce ruwan da aka yi wanka da shi an hana yin wankan to ai ba komai aifa aka hana yin wankan ba sai dan ya ɓaci to alwala ma can da aka yi ruwan nan da ya fita daga cikin gaɓoɓi shi ma dalili ne akan cewa ya ɓaci kenan sai suka ce li'annal maqsuda domin abin nufi at-tanazzuha a tsarkaku ko a tsabtatu an taqarrubi an taqarrubi ila Allah ta'ala bil mustaqbarat ka tsarkaku daga sanda zaka je ka kusanci Allah kar ka kusanci wasu abubuwa waɗanda suke kazanta ne ma'ana idan yanzu kai wankan janaba a cikin ruwa kwantacce abinda suke cewa ku duba jama'a jikinka da janaba sai ka tsinduma cikin ruwan sai suka ce kana tsindumawa cikin ruwan ruwan ya lalace don haka sadda ka ɗibo shi ruwan kana zubawa a jikinka kana zuba menene lalataccen ruwa mai najasa sai suka ce to ai tun da an hana a tafi a yi ibadar Allah a halin an yi cuɗani da ruwa wanda yake mai ƙazanta to wannan dalili ya akan cewa wannan ruwa batacce ne malam sai ya ce wal wudu'u ita ma alwala yuqazziru ma'a tana ƙazantar da ruwa kama yuqazziru al kamar yanda wanka yake ainihin wato ƙazantar da ruwa wannan ita ce maganar su sai malam ya ce wa qad dhahaba ila anna al-ma' al-musta'mal sai dai kuma an samu daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi eh ghairu mutahhir ba ruwa ne mai tsarkakewa ba aksarul itra mafi yawancin ahlul baiti in kuka ji an ce itra in kana karatun littattafan fiqh musamman nail al-awtar da ainihin subul salam mafi yawa in ka ji an ce itra to ana nufin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait mafi yawancin su sun tafi akan cewa dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to wannan ruwan kuma bai halatta a sake wani tsarki da shi ba wa ahmad ibn hanbali da imamu ahmad dan hanbali wal laif da al imam laif wal auza'i da malam auza'i wa shafi'i da shafi'i wa malik har da imamu malik ma amma maliku yana da riwayoyi guda biyu fi ihdar riwayatayn anhuma da maliku da shafi'i suna da maganganu guda biyu a ɗaya daga cikin maganganun su sun ce ruwan da aka yi amfani da shi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa a ɗaya maganar kuma suka ce ruwan da aka yi amfani da shi ruwa ne da bai halatta a yi tsarki da shi ba to a nan ɗaya daga cikin ra'ayoyi ko fatoyin imamu shafi'i da maliku sun dace da wa sun dace da ra'ayin imamu ahmad da kuma mafi yawancin ahlul baiti wa abu hanifa hakanan abu hanifa ma fi riwayatin anhu a cikin wata riwayar da aka karbo daga gare shi bari in dan yi muku tambihi jama'a dukkan malami mai tsoron Allah baya ginuwa akan fatawa ɗaya wadda za ta zama ita ce mishi diman da'ima yana ba da fatawa ne da abin da ya bayyana mishi a yanzu gobe in ya sake ganin wata fatawa wadda ta fi ta jiya sai sake faɗanta jibi in ya sake ganin wadda ta fita jiya da ta shekaran jiya sai ya canza abin da ake nufi da fatawa ita ce matsala ce za ta taso wadda baka da nafsi na alkur'ani ko hadisi kai malami sai a ce maka ala gafata malam ina hukuncin ka ba yanzu abin da yake wajibi a kanka a yanzu ne kake gani sai ka ce kaza ya halatta a gobe in hali ya canza kuma sai ka ce bai halatta ba a jibi in hali ya sake canzawa sai ka sake bada wata fatawar a zamanin da ɗalibai da suke da tsarkin zuciya suna iya hikaito waɗannan maganganun kuma su fahimce su ba sa zargin malaman sai a ce abu hanifa a wata riwaya ya ce kaza a wata riwayar ko ya ce kaza amma a wata riwayar kuma sai ya ce kaza ba sa zargi amma ɗaliban yau shekara goma da ta wuce in ya ji malam jafar ko albani ko ibn usman ya ce kaza haram ne irin wannan matsalar ta taso yau kuma sai muhammad bin usman ko jafar ko albani sai suka ce kaza halal ne ɗalibin sai ce kaji ba sa tsoron Allah da sun ce kaza ya halatta yanzu kuma sun ce ya halatta a'a ai matsalar ita ce kai ne baka gane ba ai ai ba ai ba annabawa bane ma'ana mas'ala ce ta taso wadda yanayi ne na zamantakewar ƙasa za ka za ka ce ala gafarta malam ko ya halatta mu je saka ƙuri'a sai malam ya ce ku je wata ran sai aka ce ala gafarta malam ko ya halatta sai ce kada wanda ya je saka ƙuri'a algafarta malam ko ya halatta mu sai takin zamani sai ce kada ku saya bai halatta ba wata ran sai ce ya halatta ɗalibai na ilimi abin da suke dubawa wani hali ne ya sa yi waccan fatawar waccan kuma wacce hali ce don ita fatawa asali ba shari'a ba ce a najeriya ne saboda jahilci yawa kenan menene shari'a shari'a alkur'ani da sunna ita ce shari'a su ba sa canzawa tun da kake fatawa ɗaya ce game da me game da sallah azhar in dai kana zaune gida sallah azhar dole ne raka'a nawa ce hudu ce ko ba ka da lafiya sai dai ba ka iya sallah ba gaba ɗaya ka kai amma ba za ce saboda rashin lafiya ta yi tsanani ka yi sallah azhar raka'a ɗaya ba saboda me saboda nafsu ne idan kai tafiya sallah azhar ta zama raka'a biyu na'am to duk wani abu wanda ba nafsi bane to malamai suna da ijtihadi a nan da zasu kuma ba dole bakin su ya haɗu ba yasa duk yana daga cikin mentality motsuwa ta Najeriya sai a ce wai malaman ahli sunna ya kamata bakin su ya haɗu akan fatoyi yadda abu yake faruwa a Bauchi eh ya sha bamban da yake faruwa a sokoto malaman bauchi abin da ake so su tsaya a matsayin su na malamai su dubi yadda hali yake su baiwa ahli sunnan bauchi fatawa wannan fatawar ka a ɗauke ta a kai ta sokoto malaman sokoto su zauna su dubi halin da mutanen sokoto suke su musu fatawa wannan ba shi ne sabani ba amma ɗaliban yau suna buƙatar a rinka kiransu amma abin da nake fahimta ana fama da karancin malamai ne masana ilimin usulul fiqi sai ga ɗalibi yana ta yawo da fatawa ya ce ai ga usaimin ya ce kaza usaimin ya ce kaza sai wani ya kawo maka wani littafin shi ma yake to ai kuma da an da usaimin ya saba wannan fatawar usaimin ya je america ai mai fatawa akan kaza sai ya ce kaza bai halatta ba ya je dubai irin wannan abin da aka yi mai tambaya a america ya ce bai halatta ba sai mai tambaya kuma a ina Abdullahi sai ce ya halatta to har annabi da yake amfani da wahayi yakan yi haka wani lokacin akwai lokacin da aka tambaye shi wani aiki ya fi falala sai ce ne yin sallah akan lokaci sun haka ce wani aiki ya fi falala sai ce biyayya iyaye zaman suka ce to yanzu annabi yana maganganu suna kare da juna aka ce a'a hali ne ya hukunta a yanayin da annabi ya ga mutane ba sa damuwa da yin sallah akan lokaci sai ce yin sallah akan lokaci shine yafi ma'ana a wannan halin da ake ciki a yanayin da ya ga 'ya'ya na wulakanta iyaye kuma fa sai ce biyayyar iyaye a yanayin da ya zama talakawa na jin yunwa kuma za a taimakon su fa sai ce ciyar da talakawa shi ya fi waɗannan hadisai ne guda uku duk suna nan tsakanin bukhari da muslim da musnadul imam ahmad annabi ya bada fatori akan ayyul a'mali afdal nan yace as-salatu ala waqtiha nan yace it'amu ta'ami nan yace ne it'amul masakin nan yace birrul walidaini dukkan hadisan kowanne akwai halin da a wannan mawkifin ne zan tunasar da mu maganar da na daɗe ina gaya mana a lokacin sarkin kano usmanu matsala ta taso game da mata a kano duk lokacin da mace ta ci gadon gida idan mijinta ya ɓata mata rai ta san cewa in ta je gidan wanta zai koma da ita shikenan ba dai tana da gida ba eh sai ta je gidanta da ta gada sai ta share ɗaki sai ta zamanta yanzu mijinta bai da iko da ita wanta kuma fa bai da iko dan bata je gidan shi ba gidan da take gidan waye gidanta ne sai wata barna sai ta fara bullowa idan wata mata ya yaji sai ta taho wannan da haka sai gidan karuwai ya fara faruwa a Kano wanda ba a san shi ba kafin lokacin sarkin Kano Usmanu ita asalin mai gidan sai ta yayi gari sai ta zama ita ce magajiya duk wanda ke son kare ya zo ya zina da ita ga gida nan lafiyayye ga komai nan ga mata nan wazirin kano malami ne shine baban isa wazirin wannan wazirin kano na yanzu malami ne tafsiri yanzu sai je shawarci sarkin kano cewa a zauna a yi taron malamai sai aka kira malamai daga kasar kano ko ina sai aka ce to kun ga wannan barnar da ke faruwa tana faruwa ne sakamakon ɗaukar gida da ake ana ba mace a matsayin gado suka ce eh to daga yau a fitar da doka daga majalisar mai martaba sarkin kano usmanu cewa dukkan matar da ubanta ko mijinta ko wani nata ya rasu ba za a sake ba ta gida ginanne ba sai dai a ba ta kuɗi ko gona ko wani abu dalilin mu saboda wannan barnar da ta kunno kai wannan a cikin ilimin usulul fiqh shi ake kira al-maslahatul mursala ko a kira shi saddu zari'a an toshe kafa barna kuma an yi haka ne don maslaha amma sai aka ce me almursala wadda nan ta tsaya nan ta zo nan ta taho don haka yanzu wannan fatawar a kano take wannan fatawar a wannan lokacin ba za ka ɗauko ta ka kawo ta yanzu bayan shekara hamsin ko sittin ba ba za ta yi aiki a kanan ba don ba wannan barnar ba za ka ɗauke ta ka kai ta gusau ba a wancan lokacin ma don ba wannan barnar to yanzu wannan fatawa ce to a ɗaliban yanzu in suka ga usaimin ya yi fatawa wadda ita fatawar ya yi ta ne ta munasaba da ƙasar saudi arabia sai zo su mako ta Najeriya sai ta rikici sai sai Usaimin ne ya faɗi shi yasa muna fama da karancin malamai a Najeriya amma akwai masu karatu akwai masu digiri da digirgir har da professors amma malamai da suka amsa sunan malamai muna fama da karancin su sune waɗanda za su rinka duban abubuwa da ido na adalci da ido na ilimi ba wai da ido na karatu ba shine ido na karatu sai ce ga abin a rubuce ga abin a rubuce amma sai a ce akwai wani abu wanda kai baka fuskance shi ba jama'a kuna fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake ni to shi ne sai malam ya ce نعم نعم من yake cewa wahtaju bi hadha alhadith sai suka kafa hujja da wannan hadisin da muke tattauna magana akan shi wa bi hadithin nahya an at-tawaddu bi fadli wudu'il mar'a sai suka karasa da wata hujja suka ce ai ga hadisi annabi ya hana idan miji ko namiji yayi alwala ya rage an hana mace ta zo ta alwala da ragowar ruwan haka kuma akwai wani lafazin in namiji yayi alwala yayi wanka ya rage an hana mace ta yi wanka da ragowar sai suka ce me yasa aka hana ta amfani da ragowar ai sai dan bai dace a yi tsarki da shi ba abin da suke tunani kenan wahtajja lahum fil ba'ri malam yace mai littafin al-bahr zakhar sai ya kafa musu hujja bima ruwiya an salaf ya ƙara musu ƙarfin hujja da cewa ai akwai maganar da aka rawaito daga salaf min takmilu tahara bit tayammum cewa za a iya cikkasa tsarki da taimama inda killatul ma in aka samu karancin ruwa la bima tasaqata minhu amma ba su ce a tattara ruwan da yake zubowa a karasa da shi ba ku natsu da kyau wannan magana mun karanto ta a bukhari da aka ce idan mutum ya zo zai alwala ruwan alwala bai isa ba aka ce yayi alwala a iya inda alwalar ta tsaya sauran fa sai ku ji kasa sai ya shafi taimama sai malamin yake cewa to waɗannan malaman da suke hujja akan cewa ruwan da yake zuba daga gaɓoɓin alwala ba a sake tarbar shi a yi ibada da shi sai suka ce domin da ana sake tarbar shi a yi ibada da shi da wannan ruwan da yake ɗan kaɗan aka wanke hannu aka wanke fuska sai a tare shi ragowar sai kuma a ci gaba a ƙarasa sauran alwalar suka ce to amma tun da har aka ce ba za a tare shi ba in ya in ya ƙare sai a ƙarasa sauran gaɓoɓin da taimama to dalili ne akan cewa wancan ruwan da yake zuba ya ɓaci kaji wata hujjar kuma suka ce sai aka ce a karasa da taimama ai ba a ce da ruwan da yake zubewa ba a tare shi a karasa da shi za ka ji duk amsoshin wannan maganar ga su malam yace ga amsoshin su wa ujiba anil istidlal bi hadithil bab sai a bada amsa game da hujjar da suka kafa da hadisin da ke cikin babin nan bi anna illatan nahyi cewa dalilin da yasa annabi ya hana ayi wannan wanka laysat kaunuhu yasiru musta'malan ba wai dan an yi amfani da shi bane bal masiruhu mustakhbasan saboda kawai ya zama abin kyama ne abin kyama daban najasa daban mun yi karatun nan a baya abinda ma da yake cewa ai hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada ka shiga cikin ruwa ka yi wanka na janaba ragowar suka ce ai abin da yasa aka hana yin wankan saboda ragowar ruwan ya ɓaci ne imalan shaukani ya ce ba ya ɓaci ba ne ya bai zama abin kyama ne a ɗabi'ance don aka ce mutum ya shiga cikin ruwa ruwan da baya matsawa ya yi wankan janaba sai aka ce wa na ɗauki ruwan nan kai alwala da shi za ka iya yi a ɗabi'ance za ka yi kyamar shi sai shaukani ya ce an ce haka ne ba don shi najasa ba ne sai dan ne bal masiruhu mustakhbasan dan yana zama abin kyama ne bi tawarud isti'mal da ainihin wato kasantuwar an yi amfani da shi sai yabtulu naf'uhu dan haka sai amfanin shi sai ya baci wa yadhu zalika qawlu abi hurayra ai magana abu hurayra ita za ta ƙara fassara haka da yace ne yatanawaluhu tanawulan sai dai ya ɗibo ɗibowa domin ne domin in ya ɗibo zo gefe ya amfani da shi ragowar fa wani zai iya zuwa shi ma ya ɗibo ya amfani da shi don ba a yi wankan janaba a ciki ba ashe kaga don ba a tsinduma ciki ba inda mujarrabin ɗibowa da aka yi ragowa ya rage ai da ragowar ma sai a ce ba za a amfani da shi ba ina fatar kun gane sai malam ya ce wa bittirabi matinihi sannan kuma har ya yau za a iya ba da hujja da kan cewa ai matanin shi ma akwai ittirabi a ciki wato asalin matanin wannan hadisin akwai ittirabi a ciki to wannan amsar da shauka ne yake bayarwa ita kuma bata dace a wannan wurin ba babu wani ittirabi gaskiya a cikin matanin wannan hadisin amma matsala ce wadda shauka ne zai tsukkuro mana ita a can za mu bi mu tattauna ta babu ittirabi gaskiya a cikin matanin wannan hadisi matanin shi lafiyayye ne abinda ake nufi da ittirabi shine a samu hadisi daya ya zo ta hanyoyi biyu hanyoyin da kowace hanya tana ainihin karo da ɗan uwarta kuma a kasa tabbatar da abin da yake daidai sai a ce to a watsar da maganar gaba ɗaya shi ne wani ya zo ya ce mana farallan alwala guda hamsin ne wani ya zo ya ce guda saba'in ne mun kasa gane wanne ne daidai a wurin malamai sai ce a watsar gaba ɗaya kenan idan an tabbatar da akwai irin wannan rawa a cikin isnadin to ashe gaba ɗayan a cikin matanin ashe gaba ɗayan matanin ba za a amfani da shi ba gaskiya wannan matani ne lafiyayye za mu cikakken bayani akan wannan a gaba insha Allah malam ya ce wa bi annad dalila sannan kuma za a iya ba da hujja da cewa ai shi dalilin da ake magana a kai a khassu min da'awa bai kai fadin da'awar da suke ba su suna da'awa ne akan me akan cewa dukkan ruwan da aka yi amfani da shi kun ji maganar su tana da fadi dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to ya zama najasa ita ko maganan nan da ake ita ce ruwan da aka yi wankan janaba a cikin shi a halin yana tsaye kun ga ashe maganar asali ba ta da faɗi amma su sai suka ɗauko ta sai suka yi ne sai suka yi hujja da ita akan maganar da take mai faɗi ce wannan na daga cikin abin da ke kada kai a cikin magana shine maganar da ake yi takurarriya ce sai ka je ka ɗauko wata magana mai faɗi sai ka ɗora idan abokin maganar ka eh ya fi ka hikima ba zai yarda da wannan amsar ba misali in ya ce maka wani ka ci tuwo sai ka ce eh na ci abinci sai ce a ka ci tuwo yana maka tambaya akan tuwo ne sai kake amsawa da wayau cewa ne ka ci abinci bai kamata ya karba ba don kai maganar da kake a hassu kai kana magana ne akan wani abu na musamman shi kuma sai yana magana akan me wani abu mai faɗi su suna magana ne akan cewa dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to abin da ya biyo bayan na ragowar ruwan to ya ɓaci ni kuma nan maganar da ake yi ruwa ne aka yi wankan janaba a cikin shi ko aka tsula fitsari a cikin shi kun ga maganar da muke ba ta kai faɗin tasu ba shine malam yake cewa wa bi anna dalila akhassu min ad-da'wa li'anna ghayata ma fihi domin iyakacin abin da ke cikin wannan ruwan ko wannan maganar da ke ciki wadda muke yi khurujul musta'mal lil janaba shine a fitar da ruwan da aka yi amfani da shi wajen wankan janaba wal mudda'a amma abin da su suke da'awa خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء, وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا ولو سلما kun ji maganar ita ce na bayyana muku da hausa abinda su suke da'awa mu maganar da muke ita ce ne ruwan da aka yi wankan janaba mu muke magana a kai su kuma da suka tashi sai malam ya ce wal mudda'a abinda su suke da'awa khuruji kulli musta'malin cewa dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to ya fita an tuhuriya daga tsarki wa an hadisin nahayi an tawaddu'i bi sabili ko wadu'il mar'a sannan kuma har yau mu maganar da muke ita ce game da hadisin da aka yi magana akan annabi ya hana namiji ya yi alwala da ruwan da mace ta alwala ta rage biman ikaunil fadl da kasancewar shi wannan ragowa musta'amalan ya zama ne ya zama wanda aka yi amfani da shi walau salima ko da ma ya kubuta akan cewa ya tabbata ya zama wanda aka yi amfani da shi a nan malam yana ƙara cewa ne sun sake ɗauko wata hujja wadda gaba ɗaya bata dace da su ba sun kafa da ita asalin abin da ake maganar asali ta nan kuma shine ruwan da na wanke gaɓoɓin alwala ya rinka zuba aka tara shi a kwano shi ya halatta wani alwala da shi a kan shi ake jayayya sai kuma suka sake rikimo wani hadisi wanda bokiti guda ne aka cika sai mata ta ta wanka da shi na janaba sai ta tafi ragowar da ya ragu ni kuma sai na zo zan yi yanzu wannan hukuncin shi zai zama hukunci ɗaya da wancan da ya zuba ya jikin gaɓoɓi nan ma mala yake cewa a nan ma sun sake ɗauko wani hadisi wanda asali ba su da hujja a cikin shi na ina dan zuwa bai tukuna kaɗan ina dan zuwa sai mala yake cewa la khususu hadal musta'mal ba wai ana magana akan khususi musamman wannan ruwan da aka yi amfani da shi ba wa bil mu'arabati bima akhrajahu muslim wa ahmad min hadith ibn abbas haka har yau suka sake ɗaukar wani hadisi wanda al'imamu ahmad da muslim da ahmad suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud dan abbas suka karo da wannan matsalar da ake magana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maimuna cewa annabi yana wanka da ragowar ruwan wankan maimuna sai malam yake cewa to ai in yanzu aka ɗauki wancan kuma da aka ce an hana ko to ai kuma ga wani hadisi ya ce annabi yana wanka da ragowar ruwan wankan maimuna a nan kuma bari in gaya muku yadda fiqh yake shi kuma shaukani da ya ɗauko wannan hadisin ya hujja da shi ko to ya faɗi domin su hadisin da suka ɗauko suke magana a kan shi hadisi ne da annabi ya hani da baki idan annabi ya hana abu da baki a aikace sai ya zo ya aikata wannan abin to aikin shi ba hujja ba ne magana shi ce hujja bari muku misali annabi ya ce kada namiji ya wanka da ragowar ruwan wankan mace kada mace ta yi wanka da ragowar ruwan wankan namiji yanzu wannan ita ce doka sai abla dan abbas ya ce annabi yana wanka da ragowar ruwan wankan maimuna wata ran aka ce ya zo zai yi wanka sai ita maimuna sai ta ce ai wannan ruwa na yi wankan janaba da shi sai annabi ya ce ai ruwa baya janaba a nan idan magana annabi sallallahu alaihi wasallama ta karo da aikin shi to maganar shi ake ɗauka a hukunta aikin shi sai ce yana iya ɗaukar wata ma'ana ita ce majini ne ni misali sai ka ji na ce maka ba yadda za a yi ka gani ina yawo da guntuwar riga kullum kenan za a gani cikin dogon riga ko cikin babban riga ran nan sai ka wuce ta daidai inda nake aikin jini sai ka gani da gajeruwar riga sai ka ce a to yanzu maganar ka ta saba wa aikinka sai in ce kamar yaya kai ka ce ba ka yawo daga doriyar riga nake kwarai da gaske sai ka ce me nan jikinka sai in ce ai aiki nake yi kenan ashe aikin mutum yana iya daukan ta'awili daga maganar shi don haka asali shari'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da baki don haka samu aikin shi ya saba to malamai ba sa kula da aikin sai su ɗauki maganar a bayanin shi da fatawar shi da nassin shi yace ka a wuce mata hudu a aikace kuma sai ya haɗa mata tara a lokaci guda aikin shi ya saba magana shi ko to yanzu aikin shi ba za a ɗauka ba sai a ɗauki ne magana shi sai a aiki da ita idan ko gane wannan haka ya faru a wajen fuskanta alƙibla da fitsari ko da bahaya yace kada ku fuskanci alƙibla wajen yin kashi ko yin fitsari aha sai kuma abdullahi dan umar ya ce ya ga annabi ya bai wa alƙibla baya to a tsari na kafa hujja bai halatta a kafa hujja da wannan aikin nashi ba sai a ce domin ne domin a dokar shi ya hana to a bi wannan abu da ya hana yi da ya kuma fa sai a kawo uzurori waɗanda ko su karɓi ko da su karɓi ba malaman hadisi dai sai su ce asali shine maganar shi aikin shi ba shine asali ba a irin wannan hali daga cikin uzurorin da wasu malamai ke kawa sai su ce ta yiwu ban ɗakin ko ita masai ɗin da abdullahi dan umar ya ce ya hange shi yana tsuguna a kanta babu yadda za a yi a tsuguna a kaikaita sai dai a tsuguna a fuskanci alƙibla ko a baiwa alƙibla baya don haka ya haka ko kuma ta yiwu ya yi haka ne saboda a cikin gini ne in a waje ne ba zai yi haka ba duk waɗannan dalilai da aka kawo malaman hadisi suka tashi sai su wance kalar da su sai su ce asali idan maganar shi ta kai da aikin shi kai tsaye aji aikin shi ake kawai sai a ɗauki maganar shi don haka mu dawo kan maganar da muke a nan su sun yi hujja da ne annabi ya hana namiji ya wanka da ragowar ruwan wanka mace ko sai shaukani yake cewa to amma an samu hadisin da ya karo da haka to a usulance bai yi karo ba saboda hadisin da shaukani ya kawo shine ne aikin annabi ne karo da ne maganar annabi to ba karo bane wannan wato ina ta gaya muku wannan ne saboda za a zo a yi ta fama da ire-iren waɗannan matsalolin tunda ana karatu irin wannan ne a nan gaba shine za ku rinka ganin malamai da yawa za su rinka da'awar cewa ai gashi annabi ya ce kaza amma gashi ya aikata kaza sai a ce an samu karo a hakikanin al'amari a wurin malaman hadisi waɗanda suka kware da usul sun ce wannan ba karo bane shine na gaya muku ba karo bane maganar shi ce ta saba da aikin sai a ce ba sabani bane aikin yana daukar wata ma'ana ko an gane jama'a yawa na wannan ka'ida ita za a rike duk inda aka ga ya ce kaza ya yi aiki saɓanin wannan maganar sai a aje aikin a yi aiki da maganar amma in babu karo irin wannan duk inda ya aiki sai ne sai kwaikwayon shi duk abin da ya aikata sai don sahabbai ba tafiya suke yi da shi ba sai sai ga ya tsaya cikin wani kabari sai sai ga yana kuka me suka hauli kuka sallah ake yi sai suka ga ya jefar da takalmi su ma sai suka jefar al-aslu fihi al-iqtida asali game da annabi shine duk abin da ya akwaikwaye shi amma in ya zama aikin da muka ga ya aikata a yanzu muna da wata magana wadda ya yi ta kafin aikin wadda ita maganar saɓanin wannan aikin ce sai aka ce a nan kada ku koyi da shi sai ku tsaya akan asali shine ne maganar shi idan aka idar sai ku tambaye shi yaya ka faɗi kaza kuma yaya ka saba a aikace ba za ku koyi ba kun san dalili na akan haka ta hadisi nan cikin sahihu muslim ishi ce ta aiko cewa ga yatta ba ta da lafiya kuma har tana gaɓaɓɓaka rai zai fita annabi ya ce to ta yi haƙuri sai ta matsa don Allah ya zo sai ya kwashi sahabbai da ya ɗauki jikar tashi yaga yadda rai yake hawa yake sauka sai hawaye suka zubo mishi a nan me yasa ba sai koyi da shi ba saboda ya hana su kukan mutuwa me suka ce in kari mata mai sa'adu ya ce wa anta ya rasulallah ya manzo Allah kai da kanka kai fa ka hana ai kuka kaga anan ba su koyi da shi ba me yasa saboda ya hana ya taɓa ce musu riga alharini riga alharini babu mai sa ta a nan duniya sai wanda bai da rabo a lahira ran nan sai ya ƙudindiba riga alharini sai ya aika wa da umar da ba sai umar ya sa ba sai umar ya tayo da ita haka kamar abin kyama ya ce ya manzo Allah menene wannan manzo Allah ya ce tufafi ne na baka ya ce amma ba kai kace ka za ka ba ya ce ban baka dan ka sa ba na baka ne ka sayar kai amfani da kuɗin ko kai kyauta da ita kaga a nan yanzu maganar shi ta ce haramun ne a sa a aikace kuma da ya aiko kamar me yake nufi kamar a sa sai ba a yi aiki da nan ba wannan ita ce fa'idar jama'a ina fata an gane Allah ya taimaka to bari mu karasa wannan wurin sai malai yake cewa wa akhrajahu ahmad ahmad aidan har wa imam ahmad ya fitar da ainihin wannan hadisi wa ibn majah da ibn majah binahawihi da makamancin wannan lafazi na hadisin maimuna بنحوه من حديثه واتو ده مكمن wannan hadisi na Abdullah dan Abbas ne riwaya kenan wa akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu min hadithihi bi lafzi aka ce har wa Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi sun ainihin sake fitar da wannan hadisi shi al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi na Abdullah dan Abbas da lafazin cewa اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة wata daga cikin matan annabi ta yi wanka a wani daro ko da wani daro faja annabi sallallahu alaihi wasallama liyartasila minha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin ya ɗibi ruwan da ke ciki ya yi wanka da shi ko liyatawadda'a minha dan yayi alwala daga wannan ruwa au yaztasila ko kuma ya wanka فقالت له يا رسول الله sai ta ce ya manzon Allah inni kuntu junuban ai san da ne wankan na kasance da janaba faqala sai ya ce innal ma'a la yujlib ai shi ruwa baya janaba yanzu kun ga wannan lafazin da yana tabbata mana da me annabi ya yi wanka da ruwan da ragowar ruwan wankan matar shi a halin kuma a can ga waɗancan na hujja da cewa ai ya hana sai shaukani ya ce to in kun kawo wancan hadisi ya za ku da wannan da annabi wai shine ni kuma nan duk da ina goyon bayan shaukani amma sai na gane wannan makamin da shaukani ya rike mana muka je bakin daga ba za mu yi nasara da shi ba don haka tun kafin mu je bakin daga mu canza shi ko kun fahimta haka ake yi in wani ra'ayinku ne amma hujjar da ya rike sai ka ce a'a wannan ba zai mana amfani ba in muka je gaba don haka mu samu mai kyau dai na fata an gane sai ma yake cewa wa aiban har yau kuma ko حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة حديث da aka ce annabi ya hana a yi alwala da ragowar da mace ta rage sai ce fihi maqalu wannan hadisin akwai magana a kan shi sai a ti bayanin fi babu ya ce bayanin wannan zai zo a babin shi na musamman sukutun da guda lallai hadisin yana da matsala da wannan lafazin alwala amma bayani zai zo a cikin mujalladi na tara na wannan littafi insha Allah ta'ala a cikin shafi na abin nan na tara in Allah so to wannan kenan kun ga ya bada amsa game da wannan ko sai ce wa an al-ihtijaj bi takmil as-salaf li taharati bi tayammum la bima tafaqata hujja kuma da suka yi akan cewa ai an samu salaf sun ce idan mutum ya fara alwala ruwa ya kare sai karasa da taimama ba su ce ya tara ruwan farko ya sake juyowa ya karasa da shi ba ya recycling din shi ba su ce haka ba bi annahu la yakunu haja illa ba'da tashihin naqli an jami'ihim la yakunu hujjatan ko la yakunu hujjatun illa ba'da tashihin naqli an jami'ihim malam shaukani yace to ai ba za a iya hujja da wannan magana da aka danganta ta ga salaf kai tsaye ba sai bayan an tabbatar da ingancin maganar da aka ciro daga gare su ko kun gane jama shin ya inganta din salaf din haka suke suka ba da fatawa ko ko ba'du salafi ne hakikanin al'amari ba'du salafi ne hakika an kuka tuna karatun mu na bukhari to malami guda ɗaya ne ko biyu wato wani malami ne sai ko shi bukhari ya goyi bayan shi inda kuma ta ba malami guda ne ya fatawar sai bukhari ya goyi bayan shi sai kara wa fatawar ne ya kara mata armashi cewa ga ruwa mara tsarki ruwa ne mara tsarki eh ga kuma ibada za ka yi ya za ka yi wasu malaman suka ce abin da za ka yi ka yi taimama idan ka yi taimama sai ka ɗauko wannan ruwa mara tsarki sannan sai ka yi alwala da shi wasu malaman suka ce a'a shi ruwan ka wanwanke gaɓoɓin da suka kama inda ya ƙare sai ka ƙarasa da taimama in ba ku manta ba a lokacin sai na ce dukkan fatoyin gaba ɗaya ba daidai ba ne har na ce ai lokacin kuma da ya ɗibo ruwa mai najasa ya yi wannan alwalar to ya mai da hannun agogo baya shine ne sabda ya taimama ya tsarkaka zai iya yin sallah sai ɗibo ruwan da aka yi fitsari cikin shi kuma sai ya alwala to yanzu mai lafka a jikin shi najasa wadda yanzu kafin ya sallah sai ya wanke waɗannan laima kuma da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kenan ashe tabbatar da danganta wannan magana zuwa ga salaf gaba ɗaya to wannan kuma jan aiki ne dan haka sai malam shaukani da kanshi sai ya ce wala sabila ila zalika babu yadda za a iya tabbatar da ingancin ta ma zuwa ga salaf sai ce لأن القائلين بطهورية المستعمل domin malaman da suke ba da fatawa da cewa ya halatta a yi tsarki da ruwan da aka yi amfani da shi minhum daga cikin su salaf din kal hasan al basri akwai kamar hasan al basri wa zuhri da zuhri wa nafa'i da nafa'i wa malik wa shafi'i wa abi hanifa fi ihdar riwayat an salasati al akhiri akharin akharina eh في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين yace waɗannan malamai guda uku da malik da shafi'i da abu hanifa a ɗazu da mun ji suna da wata fatawa da take cewa ruwa da aka yi amfani da shi ba a sake yin amfani da shi ba a nan kuma sai ɗauko ɗaya riwayar ya ce a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin su waɗannan malamai uku na ƙarshe da aka ambata su kuma sun halatta a yi ne a yi amfani da ruwan da aka yi amfani da shi abin da malam yake so ya ce idan ka danganta wannan magana zuwa ga salaf su waye salaf din ne ai ga salaf din yana so ya ce maka to ai ga waɗannan duk suna cikin salaf amma kuma sun ba da fatawa da saɓanin waccan maganar kenan waccan maganar ba kamata ya a yi ta'abiri da cewa an samu wani daga cikin salaf ya ce idan kai taimama idan ruwa ya ƙare maka sai ka ƙarasa da me da ainihin wato idan kai alwala ruwa ya ƙare maka sai ka ƙarasa sauran gaɓoɓin da taimama da sai a ce wani ne daga cikin salaf amma aka ce malaman salaf sun ce to iya kare da kawo malaman salaf da suka yi wannan fatuwar gaba ɗaya shaukano ya ce babu yadda za a iya domin ga wasu daga cikin malaman salaf ɗin fatawarsu saɓanin haka ce malam ya ce wani sabahu ibn hazam al'imamu ibn hazmin ya danganta wannan maganar ita ce ne ta halaccin amfani da ruwan da aka yi amfani da shi eh ila aba ibn hazmin ya ce aba ma ya yi fatawa da cewa ya halatta wa sufyan al-thawri da sufyan al-thawri wa abi thawr da al-imam abi thawr wa jami'i ahli zahir da dukkan in zahiriya jama'a su ibn hazm gaba ɗaya suka ce al-ma'ul musta'mal yajuzu al-isti'mal bihi marratan ukhra ruwan da aka yi amfani da shi ya halatta a sake amfani da shi dukkan zahirawa sun faɗi haka sai ce to can kuma da aka ce kasan yana ba da amsar maganganun da aka yi ne ko wa bi annal mutasaqita yace to ai kun suna cikin hujjarsu sun ce ai inda haka ne da sai a ce ruwan da ke zuba a tattaro shi a sake amfani da shi ko sai ce a ai sai mu ce ruwan nan da ya riga ya zube kad samiya ai ya riga ya kare ba yadda za a iya taro shi yanzu jama'a ruwan da ake wanke fuska da shi da ruwan da ake wanke hannu da shi ko da an tara shi adadin shi zai kai a sake amfani da shi ne kai da domin rabin shi ko mafi yankin shi yana fuskarka da gaɓoɓinka da suka sha don haka shi wannan ai ya riga ya ƙare sai ce la'annahum domin kuwa lam yakunu yatawadda'una ila ina'in su da suna yin ainihin wato alwala bane da buta guda ko da kwano guda ko bokiti guda dan kaɗan ne suke amfani da shi ake son a ce don haka kenan za a sa rai a cikin ɗan kaɗan da suke amfani da shi har ya zube yadda za a tarbe shi kuma a sake amfani da shi ba zai yiwu ba malam sai yake cewa wal multafiq bil a'dha wanda kuma yake makalewa a jikin ainihin gaɓoɓin su haqirun ɗan kaɗan ne la yakfi ba'da ko ba'da udun min a'dha'il wudu ba zai isar wa wata gaba kwaya ɗaya ba ma daga cikin gaɓoɓin alwala balle a ce a sake tarar shi a sake amfani da shi wa bi anna sababa tarki yace kuma har wa yau sababin bari din ba'da taslimu sihhatihi an salaf ko da a ce mun sallama waccan fatawa da aka danganta zuwa ga salaf ta inganta wa imkanul intifa'i bil baqiya da kuma cewa abu ne mai yiwuwa a iya amfani da wannan ragowa huwal istiqbar sai a ce ai kuma abin kyama ne tunda ya riga ya bi jikin mutum ko da shari'a ta ce ya halatta dan adam a ɗabi'ance zai yi kyama haka ne ko sai mala ya ce wa bihaza to da wannan ne yattabihu adam khurujil musta'mal an at-tahuriyya kaji abin da malam ke son ya kai gare shi da waɗannan maganganun zai bayyana gare ka cewa rashin fitar ruwan da aka yi amfani da shi daga yanayin tsarki ma'ana ruwan da aka yi amfani da shi yana nan a me yana nan a me tsarki a nan ina son ku gane wani abu ɗaya da shaukani ya yi fa wanda kuɗin nan ana sa rai a matsayin ku na malaman wata rana ku tsaya ku koya a nan shaukani fa bai kawo hujjojin shi ko kaɗan da ke tabbatar da waɗannan maganganun ba nasu hujjojin ne ya rusa ana son ka ƙware da wannan mutum ya zai kawo maka hujja kafin kai ka kawo taka ka ce to wannan magana hujja ce akan me akan ka ba sai ka ce mishi to ai wannan magana bata cancanta ai hujja da ita akan ka ba ba lalube wata hujjar dai ya lalubo ita ma ka rusa ya sake lalubowa ka rusa to in yace to sadaka Allahu alazim to sai ka fara kwararo naka shine naka suna da gindin zama tun da ka rusa nashi wannan sai ka kware a cikin da zaka iya gane haka ko kun gane jama'a in kuka duba nan gaba ɗaya sai da suka kawo hujjojin su shine shaukani ya fara bada amsa cewa wa ujiba to amsa kaza da suka bayar sai a bata amsa kaza amsa kaza nashi hujjojin ba bai kawo su da ko kuma ka ce su ne can ya gabatar mana a can baya amma a nan su ne suka sake dawo da hannun agogo baya bayan nunan mutu matsala a baya an tabbatar mana da cewa ruwan da aka yi alwala da shi wanda ke zuba menene abu ne mai tsarki kun ga mun gana da wannan matsala ko su a can an gallabe su da hujja ne hujja ta fi karfin su amma ba su sallama ba da aka sake tahowa nan da suka sake samun yan wata kasa sai suka sake cewa to ai wannan hadisin dalili ne akan magana jiya shine sai shaukani ya tsaya ya kwankwatse musu dalilan da suke lura da su a cikin wannan hadisin da ya gama shine sai ke cewa to da wannan kwankwatse dalilan su da muka yi yadda duhu abu zai kara fitowa karara adama khurujil musta'amali an at-tuhuriyya cewa ruwan da aka yi amfani da shi bai fita daga yanayin tsarki ba yana nan a mai tsarki domin mun kawo hujjoji sun kasa kawo abin da zai rusa hujjojinmu sun kawo hujjoji mun rusa nasu jama'a ko kun fahimci wannan wato sai mun fara yin irin wannan a aikace za ku fahimta kamar da ranar nake ba ku labari haka za ga ana tara ɗaliban ilimi a sudan a tashar sudan za ka ga suna yin haka sai a zo a kawo matsala ma kawo matsala sai a ce wani ne ya kai bayani sai ka goyi bayan matsala ka kawo dalilanka a kai sai wani ya tashi sai a ce me za ka ce game da wannan ba za a tambaye shi nashi dalilan ba to me za ka ce game da ita matsalar da abubuwan da wani ya kawo ya kare ta sai ka ce kai baka yadda da hujjojin da ya kare ba sai ka ce saboda aya kaza da ya kawo ita ayar ai tana magana akan kaza ne ma ba akan abin da ya hujja da ita ba kaga yanzu gaba ɗaya ka kwace mai ayar gaba ɗaya bai da ayar hadisin da ya kawo sai ka ce shi kuma hadisin bai inganta ba saboda akwai wani a ciki wani kuma zahabi ya ce makaryaci ne ibn hajar ya ce mutumin banza ne ibn abin ya ce shashasha ne hadisin ya faɗi yanzu aya da hadisin ka watse mishi to sai ya koma me sai ya koma ba komai a hannun shi to yanzu tun da ka gama watsar da hujjojin shi sai kai ka ce ni abin da nake gani ra'ayin da ya goyi baya har ya kawo waɗannan ayoyin to wannan ra'ayin ba shi ne daidai ba akasin shi ne daidai to sai kai kuma ka fara ruwan naka hujjojin haka ake yi gama za mu gwada insha Allah ko da na rana ɗaya a ɗan zo a yi da hausa a ɗan samu abu mai sauƙi tukuna a ɗan fara sama sama hawa tsani kasan daga ƙasa ke farawa yawa na'am eh eh walau salima ko da shi hadisin ya kubuta ina ce ruwan ne walau salima minan a da ko da shi hadisin ya kubuta ba a nan gaba ka fara jin yana cewa hadisin fihi matsal ba wanda na ce gaskiya akwai makal a cikin hadisi yana kawo ne sun yi hujja da wannan hadisi na alwala ragowar ruwan alwalan mace sai ce walau salima ko da shi hadisin ya kubuta in ka ji mutum ya fara faɗin haka akwai magana da ke nuna ne bai kubuta din ba to za mu zo mu tattauna akan shi in Allah so sai mu ci gaba malam ya ce وتحتم البقاء كما يا زما الدولي أبر wannan ruwa alal bara'atul asliya akan asalin shi abin da yake nufi da albara'atul asliya a cikin usulul fiqh shine duk abin da yake na dabi'a ne ku ji jama'a magana da na fara da su duk abin da yake na dabi'a ne da al'ada da mu'amala to ka bar mutane a yadda suke yana kaga da musulunci yazo bai hana auren da mutane suke akai ba misali ba ma guje ne da ba ma gujiya sun yi aure sai suka musulunta to a wurin musulunci sai a ce shikenan albara'atul asliya a basu akan asalin su allahumma sai in an gano cewa kanwar shi ce ya aura uwa ɗaya uba ɗaya ko na ta uban shi ce ya aura ko wani abu wanda nasi karara ya hana amma a'a asali ne ya aure a duk duniya shine ubanta ko waliyinta ya yarda ya baka kai kuma ka karba to duk gwalan-gwalan da aka yi a bayan nan ko me aka bayar sadaki a bayan nan aure dai yayi to wannan shi yasa musulunci in ka zo mai da matarka ba a binciken cewa ya aka ka daura aure amma da zai bayyana cewa ƙaryarka ce uwa ɗaya ba ɗaya sai musulunci ya ce to ya haramta don haka abin da ake nufi da albara'atul asliya a nan malam ya ce wata hattamal baka'u alal bara'atul asliya ya ce a nan ya zama dole sai a koma akan asali la siyama musamman ma ba'da tidabiha bayan karfafa ita wannan albara'atul asliya bi kulliyatin da hujjoji na gaba daya wa juz'iyatin da kuma ainihin hujjoji kanana na gefe min al-adilla na dalilai ka hadisi kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khuliqal ma'u tahuran an halicci ruwa abu ne mai tsarki to yanzu tunda annabi yace an halicci ruwa abu ne mai tsarki baka isa ka ɓata tsarkin ruwa da tunaninka ba sai da me sai da nafsi idan nafsi ya ce kaza haram ne to ijtihadi ba zai halatta shi ba sai dai ne sai dai a samu nafsi sannan wa hadis da kuma hadisin cewa masahahu ko haka ne wa hadisu masahahu sallallahu alaihi wasallama ra'asahu بفضل ما كان بيده da kuma hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kanshi a alwala da ragowar laimar da ke hannun shi wannan hadisin ma akwai magana a kan shi za mu same shi shine ne annabi ya wanke hannun shi na hagu a alwala wannan laimar da ta rage a hannun shi sai ya shafi kanshi da ita bai sake dangwalo sabon ruwa ba menene shaukani ke so ya hujja da wannan hadisin shine wannan laimar da ke hannun shi ruwan wannan iri ne almusta'amal annabi ya amfani da shi ko to sai dai kuma wannan hadisin ma bai tabbata ba shine dai wato gwamna dai mu kinta da kayan aiki masu kyau ina fatan kun fahimta za mu zo mu samu takhriji akan wannan hadisi a can gaba insha Allah ta'ala sai ce wa sayati wannan hadisin zai zo wa gairu kuma da waɗansu hadisan wa qad istadalla al-musannif rahimahullah mai wannan littafi Allah ya ji kanshi ya kafa hujja bi hadisin babi da wannan hadisi na asalin babin da muka karanta ala adami salahiyatul musta'mal lit-tuhuriyya akan cewa dukkan ruwan da aka yi amfani da shi to bai cancanta a zo a sake amfani da shi wajen tsarki ba wannan maganar ne take nufi me wannan littafin yana da ra'ayi sabanin ra'ayin da shaukani ya tafi akai faqala ga abin da yace wa hadha nahyu wannan irin hanin an ghusli fihi game da yin wanka a cikin irin wannan ruwan ya dillu yana nuni ala annahu la yasihu irin yin wannan wankan bai inganta ba wala yujzi ko wala yujzi sannan kuma wannan ainihin irin wankan bai yi ba wa ma zaka yace ba dan komai aka faɗi haka ba illa li sayruratihi musta'malan sai dan ya zama ruwan da aka yi amfani da shi bi awwal juz'in yulaqihi min al-mughtasal fihi saboda farkon shi ya taɓi jikin wanda ya amfani da shi jikin shi kuma yana da ne yana da janaba kun san abin da yake cewa magana da na faɗi ɗazu ruwa mai kwantacce jikinka da janaba kana tsundumawa ciki jikin naka da ke da janaba ya harbi ruwan don haka sadda za ka ɗibo ruwan ka zuba a jikinka ba ruwa mai kyau kake ɗibowa kake zubawa ba kana zuba ruwa mai wani iri almusta'mal mai najasa a gwargwadon wannan maganar tashi sai ce wa haza mahmulun amma wannan maganar za a ɗauke ta ne alallazi la yahmilu najasa da wanda ma baya dauke da najasa wa amma ma yahmiluha fal ghusl fihi ko haka ne wa amma ma yahmiluha fal ghusl fihi mujzi'un fal hadith la yata'adda ilayhi hukmuhu ko min tariq al aula wato maganar da yake yi gata tun farko da yace wa ma zaka illa li sayruratihi musta'malan بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه wato ba komai yasa aka ce wankan bai inganta ba sai kasantuwar ya zama ruwan da aka yi amfani da shi wato wani ɓangare na wannan ruwan ya waye da ya zama ne ya zama ruwan da ya taɓa jikin mai janaba wa haza to wannan irin hukunci mahmulin za a ɗauke shi ne alallazi la yahmilu najasa ga wanda baya ɗauke da najasa wa amma ma ya hamiluha ko amma wanda ya zama